بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا جواتم شعبان alif da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan biyu a shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu dora a cikin karatunmu na littafin irshadu ulil basair na الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة zamu ci gaba daga cikin tambaya ta tara da malam yayi dangane da abubuwan da suke wajabta tsarki na shari'a da kuma yadda ake tsarkin da kuma abin da ake tsarkin da shi wajen amsa malam ya ce sarki nau'i biyu ne ya kawo nau'i na farko a sahara kubra wanda yake wajabta wankan wanke jiki gaba ɗaya abinda kuma yake sabbaba hakan ya wajabta shi shine janaba malam ya kawo nau'ukan janaba guda uku ko dai fitan mani ko kuma saduwa ko kuma dukkanin biyu da kuma jinin haila da nifasi da musuluntan kafiri bisa sabani wannan da kuma mutuwar wanda ba shahidi ba nan shahidi da ake nufi shahidin yaƙi akwai shuhada min ghairi qital wannan ba sa ɗaukan hukunce-hukunce na shuhada qital al'amura na duniya kamar wanka da sallah duka abin da za a yi wa duk wani musulmi na hidimtawa na janaza to za a musu shuhada mai zai kital masu mutuwa mutuwar ruwa mutuwar gobara mutuwar ciwon ciki da sauran dalilai da suke sababa tsammanin shahada da haka nan mautu gairi shahidi a shahid da ake nufi shahidul ma'arika فهذه الأشياء كلها كل واحد منها يوجب غسل البدن كله ما ليس ورنا أبوهم كون إذا كتكين سينا وجبتا أوانك جكي غبا تينسا دنير دنير وكان سركي wannan usani nau'i na biyu na tsarki a tsaharatu sugura a karamin tsarki wallazi yujibu ha shay'ani abin da yake wajabta wannan tsarki karamin tsarki abubuwa ne guda biyu wana a dunkule ke na malamin ya kawo abubuwa guda biyu a dunkule ahaduhuma ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu yujibu listinja yujibu listinja'a aw listijmara ma'a ghasl al-a'dha'i al-arba'a na farko abu na farko shine abin da yake wajabta istinja'i aw listijmar ko kuma istijmari istinja'i shine wanke mafitar najasa guda biyun nan da ruwa shine istinja'i istijmari kuma goge mafitar najasa guda biyun nan bisa al'ada da ƙasa ko da dutse ko da abin da zai maye gurbinsu na? والاستجمار اه او الاستجمار هنا زي او الاستجمار ai kowanne yana zaman kansa ne in ka ce in ka ce alisin jawo wal istijmar ai za a ɗauka cewa sai an haɗa biyu ne sannan tsarki ya yi ma'a ghaslil a'dha nan ghasl ba ghusl ba ma'a ghaslil a'dha'il arba'ati tare da wanke gaban nan guda hudu wannan gabbai ne gabbai guda hudu fiska hannaye da kuma kai da kafa su ne al'adawul arba'a saboda alkur'ani su yi ambata ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to sune al'adawul arba'a sai ya zama in ban da gaban nan guda hudu sauran gabbai gaba daya a alwala ba sa daga farillai ba sa daga rukunin alwala an gane ko ko a malikiya da suka sa farillan alwala guda bakwai kaga na farko niyya ne sauran biyun kuma da cudawa ne da gaggautawa to rukunan a gabbai sun tsaya hudun nan an gane to menene yake wajabta tsarki a waɗannan wuraren tsarki a mafitar a mafitar najasa ta al'ada da kuma tsarkake mafitar najasa ta al'ada da kuma tsarkake gaban nan guda hudu na rukunin alwala menene yake wajabta wannan mala yace huwa jami'ul kharij min as-sabilain shine dukkan abin da yake fita daga kafafen nan guda biyu ƙofofin nan guda biyu in an ce asabila ne to bisa urfin malaman fiqhu al'adar malaman fiqhu dan an ce asabila ne to wannan ibarar kai tsaye tana tafiya ne zuwa ga wato kubuli da duburi na ɗan adam mafi tsara da kuma dubura na ɗan adam kai tsaye in an ce as-sabilani a wajen malaman fiqh ne yake tafiya shi yasa da aka ce huwa jami'ul kharij min as-sabilaini sai malam bai tsaya fassara maka me sabilani ba dukkan abin da yake fita daga mafitan nan guda biyu min baulin na fitsari wa ga'isin da bayan gida wa nahwihi ma da makamantansu min malahu jirmun daga abin da yake da jiki daga abin da yake da jiki ya ce abin da yake da jiki nan ya cire maka iska cire maka iska abin da yake da jiki dukkan abin da zai damfara sai an wanke shi jirmu aljisim fa hadha idza hasala to wannan idan ya faru aujaba zai wajabta idan wannan ya faru wani abu ya fita daga kafafen nan guda biyu duk da kaga nan malam ya game maka abin da yake fita kawai min malam hujiro ko amma a malikiya sun kayyade shi da ya zama muhtad abin da yake fita muhtad wanda bisa yadda aka saba ga al'ada mafitarsa ne amma abin da ba mafitarsa ba ne bisa al'ada sai fita ta wajen to wai wannan ba sa ɗaukansa daga abin da yake wajabta alwala kamar dutse ko tsutsa idan mutum misali ya tsuguna sai cucaka ta fito akwai abin da ake so cucaka ko da muna yara in ta damu mutum sai a sa masa rob sai tsuguna akan kaushi sai ka dinga jin cu tana faduwa in ta ji zafi tana biyo marrock tana faduwa to wannan abun shin fitarsa zai karya alwala malikiya suka ce ba zai karya ba saboda me saboda abu ne da bisa al'ada ba mafitarsa ba ce sannan haka tsutsa sannan haka dutse ya tsuguna sai bul dutse sai ya fito suka ce sai dai in duk waɗannan abubuwan da suka fito ɗin sun fito da jiƙa irin ta wajen to sai ya zama wannan jikar ita ce ta sabbaba wajabtar alwala an gane ko to amma shi ma lafazin malam da yace min malahu jirmun zai iya daukan haka saboda ai tsutsa ko dutse wani abu ne da zai kama jiki sai an wanke ba ba wani abu ne da zai kama jiki sai an wanke ba don haka shi ma lafazin zai ɗauki wannan ma'ana fa haza idan hasala mala yace wannan idan ya faru aujaba to zai wajabtar in malistijmara bi salati masahatin munqiya ko dai istijmari wato tarewa gogewa bi salati masahati da sharewa ko gogewa sau uku munkiya amma masu tsantsanewa bi ahjarin da duwatsu wa nahawiha da makamancinsu na munakkiyatin munkiya ne munkin munkin munkin munkiya nafi daga annaqa'u a sharewa sau uku waɗanda suke munkiya masu tsantsanewa wanda annaka shine wuri ya tsantsane ya zama babu wannan damshin ya tsaftace wajen ya zama babu wannan najasa kaga kenan mai mala yake nufi da salatu masahatin munqiya kenan idan ukun sun kawo ƙarshen wato najasa amma idan ukun ba su kawo ƙarshen najasar ba aka bukaci a ƙara to za a iya ƙarawa sai dai idan za a ƙara kuma dole kuma biyar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da yin istijmari da wuturi kuma kar a yi da ƙasa da uku kar a yi da ƙasa da uku mafi karanci uku in bai ba a san biyan bukata ba a ƙara zuwa biyar zuwa bakwai ya zama wuturi wani hawi haki da makamancinsu wato ko da ba dutsen aka samu ba wani abu aka samu wanda zai goge wajen ya zama babu ko da ko toilet paper ne ya zama an goge babu tas babu shi ya ɗauki shi kenan malam ya ce a gairi zaufi wal izami amma fa ba kashin dabba ba ina arrauf busasshen kashi na dabba wal izami haka ba kashi ba hadisi ya zo yayi hani akai ko yawa yayi hani daga yin istijmari da ainihin wato a busasshen kashi tusturoso da kuma kashi an gane ku wal ashiya'il muhtarama sannan kuma banda abubuwa masu alfarma banda abu al ashiya abubuwa al muhtarama masu alfarma kamar kudi kamar kudi kawai ka ɗauko ɗari biyar ɗin nan sabuwa mai kala saboda ka rasa abin gogewa ka goge da ita an hana ta'addanci wa in malistin ja' in ku ba wannan ba ba istijmari ba ko kuma istinja'i me yasa dai malam ya gabatar da istijmari akan istinja'i na yawa tunda mai askari yana cewa wal ma'u afdalu ka jam'i hima yace ruwa ya fi falala ka jam'i hima kamar yadda hada ruwa da da kasa kuma ya ya fi ruwan shi kadai falala sai wa in malistinja mala yace ko kuma istinja'i shi kuma shine sanya ruwa ko bima yuzilul kharija da abin da zai kawar da abin da ya fita bima'in bima'in da ruwa da ruwa ake yin sa yuzirul kharija wanda zai kawar da abin da ya fita sharadi ne ko da ruwan ne sai in ya zama zai kawar da abin da ya fita kar a zo kuma a ba hamza ba godiya ruwan bai kai ya kawar da abin ba ka ɗiga shi ka taɓa waje kuma sannan bai wadatar ba ya zama ya kawar da abin hatta ya'udal mahallu kama kana har sai gurbin ya komo ya dawo kama kana kamar yadda yake da gabanin fitar abin qabla khurujil khariji gabanin fitar abin da ya fita mala yace wal jam'u bainal amrayn akmalu amma hada tsakanin al'amuran biyu da ruwa da dutse to shi yafi kamala wa yajuzu liktisaru ala ahadihima amma ya halatta takaitawa akan ɗayan su wal'alla dalilin da ya sa mala ya fara gabatar da istijmari akan istinja'i kenan don ya cire maka wata wani tunani da wasu suke da shi na kyamar istijmari yanzu ana a ƙarshe da ya ce maka wai juzul tisaru ala ahadi ma ya halatta takaitawa akan ɗayan su yana nuna maka cewa da istijmari da istinja'i duk ɗaya ne istijmari ba badali ba ne na istinjai ba badal ba ne ba wai sai an rasa ruwa ne sai a yi istijmari ba ba kamar alwala da taimama ba duka biyun hanyar tsarki ne so da kowanne mutum ya yi amfani kala magana ta kare kawai shi sharaɗin istijmari ya zama mumkin ya zama ya tsantsane abun ya tsantsane abun An gane? Yawwa. Akwai wani bawan Allah da wata ran muka tafiya da shi, aka tsaya yin fitsari, ya ce yana jin fitsari amma ba zai iya yi ba, sai dai in mun je wani gari a tsaya ya sai ruwa, in an sake fita sai a tsaya masa shi ya nasa. Me yasa ya ce ai shi bai gane wannan tsarkin dutsen ba, inda yake ce bai taɓa yi ba. saboda gani yake ba zai nutsu ba ma idan ya yi to kaga wannan kusuri ne sosai yana bukatar karatu lan yushadda dina ahadun illa galabahu Allah Rasulullah ya ce ba wani wanda zai tsaurara a wannan addinin sai addinin ya rinjaye shi wata ran zai iya samun kansa a wajen da ba ruwan kuma bai isa ya karasa wani garin ba dole sai ya tsilla shi ya zai yi da haka ka yadda da abin da musulunci ya zo da shi ka karbe shi hannu bibbiyu inda ya dan Allah kake wannan ma Allah ne ya shar'anta khalas magana ta kare amma in ba haka ba to za ka sa kanka cikin rayuwar da ba za ka iya jure mata ba الشيء الثاني أبو نبي أبو نبي daga cikin mai tahara sugura abin da yake wajabta a alwala shine yujibu ghasl al-a'dha'i al-arba'ati faqat shi kuma wannan na biyun yana wajabta wanki gabbai guda hudun nan kadai wa zalika karri da yake kadai me yake nufi banda wanki gurbinsa gurbin da ya fita yawwa shi yasa dazu yace malahu jirmun abin da yake da jiki saboda zai iya kama wajen sai an fidda shi amma abin da bai da jiki kamar iska in ta fice ta fice ba za ta bar wani abu a wurin da sai an wanke ba shikenan an fahimta yawwa don haka malam sai yace karrihi wa zalika karrihi kamar iska wan naumil kasiri da bacci mai yawa kun ga ana wanke bacci ne wa masil farji bil yadi da taɓa farji da hannu bisa abin da muka karanta na tafsili ko? wa matsil mar'ati bi shahawatin da taɓa mace da sha'awa nan ma bisa bayanan da muka karanta a fito wa akli luhumin ibili ko wa aklu luhumin ibili da cin naman raƙumi da cin naman raƙumi a mazhabar su ta hambaliya kaga duk wa'annan ba abun wankewa ana don haka idan ɗaya cikin waɗannan ya faru to kadai alwalar za a sake ba bukatar sai an je an tsuguna an yi istinja'i ko istijmari amma idan ɗaya cikin waɗancan ne ya faru to su kuma akwai bukatar sai an yi istinja'i ko istijmari sannan ayi alwala jama'a an gane to abu ne da ku riga kun san shi amma yanzu malam ya kullo masa ta wani wuri kuma ya shine neman ilimi kuma shine ƙarin ilimi a hararo maka a gaya maka abin da kai baka hararo ba abin da da kake dunkula shi kawai ka ce fitsari bayan gida iska waye waye da sauransu idan aka kullo maka ta wani waje kuma sai ka ga an sake buɗa maka tunaninka wa tajtami'u al-ahdath al-kubra bil man'i min as-salati wat-tawaf wa mass al-mushaf wa qira'ati al-qur'ani wal-lubs fil masjid mala yace wa tajtami'u al-ahdath al-kubra hadasai manya-manya duka suna tarayya al'ahadatul kubura kamar mai da muke nan janaba haila nifasi jayi to malam ya ce a wannan hadasai aka ce in ka ce islamul karar ba hadasi ba ne hadasai manyan hadasai suna haduwa duka bilman'i wajen hani من الصلاة نصلى والطواف دا طوافي ومس المصحف دا دوكا القرآن وقراءة القرآن دا كرنت القرآن واللبس في المسجد دا زما أتكم مسلاتي duka suna tarayya wajen hana waɗannan abubuwa guda biyar da malayin ambata ko shida ne? sallah dawafi taba alkur'ani karatun alkur'ani da zama a masallaci guda biyar wa yanfaridu alhaidu wan nifasu a cikin su kuma da haila da nifasi sun keɓanta shine wa yanfaridu sun kaɗaita sun keɓanta bi man'i sawmi was salati wal wata'i da hanin azumi da saki da saduwa fil farji amma saduwar a farji wannan zai haska maka cewa miji zai iya biyan bukata da matarsa da take jinin haila matukar bukatar nan ba ta farji ba ce ba kuma ta dubura da aka riga aka hana ba ita ita an hana kwata-kwata farji kuma idan ana haila aka hana to amma wani wuri ba nan ba tsakanin hammata tsakanin cinyoyi tsakanin kirji tsakanin kaza duk yadda zai iya biyan bukatarsa zai iya biyan bukatarsa ba za a ce masa istimna'i ba an gane ba istimna'i ba nan istimta'i ne da mata na halal eh na eh shine shi yasa malam yace wal wat'i fil farji ko yawa da saduwa amma ta cikin farji wa ijabil kaffarati bil wada'i fihi da kuma wajabta kaffara da saduwa a cikin haila da wajibcin saduwa da kaffara da kaffara da wajibcin yin kaffara da saduwa a cikin haila wa hiya dinarun aw nisfuhu shine dinari ko rabinsa babu wannan kina kun huta a dama bai kamata ma ya ruba ya ha eh to ai kafara ba sarki bane mu da muke magana akan sarki ana maganar abinda haila ke wajabtawa abinda haila ke abinda haila da nifasi suka keɓanta da shi na daga, daga ainihin wato ababen da suke hadasi babba hadasi babba mai ya rage in gaske da hala da nufasi janaba janaba ba ta hana azumi ba ta hana saki matarsa tana da janaba ba za ta hana ya sake ta ba janaba ba ta hana ya saki ba janaba ba ta hana saduwa ba ya sadu an jima ma yana so ya sake saduwa ba ta wankan janaba ba ba za ta hana saduwa ba an gane ko to amma haila da nifasi suna hana azumi kamar yadda kuka sani suna hana saki suna hana wato saduwa wa yanfardun nifasu sannan shi kuma nifasi ya kadaita da wani hukunci bi annahu la yuhsabu min muddatil ila'i babu wannan Allah a karatu ne mai muhimmanci nifasi yana keɓanta da cewa la yuhsabu min muddatil ba a lissafa shi min muddatil ila'i daga kwanakin ila'i nifasi ana lissafa haila a kwanakin ila'i amma ba a lissafa nifasi a kwanakin ila'i kamar ya ila'i ka an san ila'i mutumin da mutumin da ya rantsuwa ba zai sadu da matarsa ba shari'a za ta zuba masa ido mu gashe zuwa wata hudu to wannan wata hudun da aka bashi izini da aka masa sassauci cewa ya iya cinye su a cikin wannan hukuncin nasa idan ta yi haila tana haila kwana bakwai bakwai kowane wata suna cikin lissafi duk da su ma ba kwanakin saduwa ba ne ko amma an saka su a lissafi amma sai ta haihu ya yi rantsuwar da wata ɗaya sai ta haihu to kwanakin da za su da fasi ba za a irga su ba za a cire su daga wata hudu sai ta gama nifasin sai a ɗora lissafi kuma har a je wata hudu daga nan ne hukunci zai hau kansa na koya koma ko ya sake sanin wannan shi zai sa kana alkali idan aka zo da rigimar ila'i ta ce maka mijinta ya ƙaurace mata ya yi rantsuwa tana lissafi wata hudu yanzu bai take ta ba tana iya tambayar ta kin haihu ne a tsakani shine alamar alkali ya yi karatu ke kin haihu ne a tsakani take a'a ba ta haihu ba An gane amma ita ce eh ta haihu da kika haiku kwana nawa kika yi nifasi kwana talatin da biyu kin kirga da su a wata hudun ta ce eh yace to sai kin ƙara kwana talatin da hudu nan gaba a da biyu nan gaba shine wata hudu za su cika eh kafin mu tirsasa shi amma duk da haka yanzu zamu me zamu ba shi shawara eh ya koma ko matarsa amma ba za mu ɗauki mataki na kashe masa aure ba sai kwana talatin da biyun nan ta yi kin sake dawowa da bukata kuma ya iya koma an gane? yawwa don haka jinin haila ya bambanta da jinin haila da jinin nufasi sun bambanta da janaba a wasu abubuwa jinin nufasi ya bambanta da jinin haila a wasu abubuwa وتشاركها الأحداث الصغرى sannan hadasai ƙanana suna tarayya da manyan hadasi filman iminas salatatil uwal wajen hana yin abubuwa ukun farko sallah tawafi da kuma mai tafi alkur'ani ukun farko ƙananan hadasi suna tarayya da manyan hadasi a wannan mai karamin hadasi ba zai yi sallah da haka ba ba zai tsawafi da haka ba ba zai dauki alkur'ani da haka ba na daga nan kamar ok daga nan karatun kai fara ko kenan da karanta alkur'ani da me da zama a masallaci to mara alwala shi ba hana shi wayannan biyun ba mara wanka ne aka hana shi wa matatan mace tsaharatu bi nau'aiha duk sa'ilin da tsarki ya cika bi nau'aiha da nau'insa biyu me da me yawa alkubra wa sugura eh alkubra wa sugura ubihat jami'u hadhihi al-ashiya al-mamnu'a an halatta dukkan waɗannan abubuwan da aka hana an halalta dukkan waɗannan abubuwan da aka hana wa qad ulima bi hadha at-tafsil wa qad ulima bi hadha at-tafsil ma yutatahharu lahu wujuban malam yace da wannan bayanin daki daki shine tafsili an riga da an san ma yutahhar lahu wujuban abinda ake masa tsarki bisa dole na me aka fahimta a wannan tafsilin an fahimci abin da ake masa tsarki wujuban dole kamar me sallah dawafi taba mushafi karanta alkur'ani da da abinan da zama a masallaci da da azumi da da saduwa da saki duk waɗannan kawai dai amma kai sai kai la'akari da tafsilin da malam yayi yawwa wa amma ma yutatahharu lahu istihbaban amma abin da ake tsarki dominsa istihbaban bisa mustahabbanci wa tustahabbu taharatani lil azani an so mustahabbi ne duka tsarkin biyu wanka da alwala lil azani ga kiran sallah wanda zai yi kiran sallah ya zama ba shi da babban babban hadasi ba shi da karamin hadasi a wa anwa'u zikiri da nau'uka na zikiri an so idan mutum zai yi zikiri zai ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato na ta'abbud ya zama akan akan cikakken tsarki da nau'insa biyu wal khutabi da kudubobi na juma'a ko na idi idan mutum zai yi to an so ya zama akan tsarki sahabi ne limamin juma'a in zai hudu ba zama yana da tsarki ba sai ya gama hudu ba ne sai alwala sai a yi sallah ba walil ihrami haka an so mustahabbi ne tsarki don harama amma idan mutum ya dauki harama da janaba a jikinsa ba komai ta dauko amma dai an so ya zama yana da cikakken tsarki a wa dukhulu makkata da shiga makka an so mai shiga makka ya zama yana da tsarki alwala da wanka walukufu bi arafata da tsayuwa arafa an so a yi ta da tsarki walil ifaqati min jununin aw iqma'in da kuma farfadowa min jununin daga hauka aw iqma'in ko farfadiya an so in ya farfado mahaukaci ya farfado ko mai farfadiya ya farfado to ya je ya ainihin wato ya yi alwala ya sake alwala walil akli wan naumi hakan nan da ci da bacci an so mai cin abinci ya alwala kafin ya ci abinci ya ci da alwala ha eh
ina da wannan bayanin sun nama raƙumi ha bayanin da sun nama raƙumi cin naman raƙumi cin naman raƙumi an karya ta yake wannan idan mutum zai yi ne ai musahabi aka ce ga su mala alwala
musahabi aka ce in ka ce ba za ka yi ba ka kowa laifi ba musahabi aka ce wan naumi da bacci
wani masu ainihin wawa to yau kaji an gane ko na'am gashi nan in ka duba a ƙasa aka ce ka duba shafin muntahal iradat da ka shafin qina na mazhabar hanbaliya wawa to shukran Allah na wannan ne aka yi ok eh da da wannan ne aka yi aka kuma ya ce wancan ya fi bayani amma wannan ya fi yin wannan.
eh haka ne eh na'am. dai a mu ci gaba tambaya ta goma ma hiya al-a'dha'u al-mamsuhatu fi taharati wa kayfiyatu dhalika malam yace ma hiya al-a'dha su menene da menene al'adha'ul mamsuha gabbai ababen shafawa fi tsaharati a tsarki inda yanzu mun san meye tsarki to waɗanne gabbai ne su kuma suka keɓanta da shafawa to kaifiyatu zalika da kuma yadda ake shafawa aljawabu amsa amma taharatu tayammumi amma tsarkin taimama tunda harka ce ta shafawa ita yawwa wa tashtariku taharatani al-kubra wa sughra tsarki biyun duka suna haduwa a taimama babban tsarki da karamin tsarki duk suna haduwa a taimama bi wujubi mashil mutayammimi li wajhihi jami'ihi wa kaffaihi ila al-ku'ain Mala ya ce, biwujubi da wajibcin suna tarayya su biyun, da wajibcin mashil mutayammimi shafar mai taimamar liwajahihi fiskarsa jami'ihi gaba ɗayanta wa kaffaihi da tafukansa ilal ku'aini zuwa wuyan hannu. Wa yadai ilal ku'aini to duk duk ɗaya ne na kuma ya fi Hmm? me yasa
saboda hannaye eh zuwa nan cikin ya zuwa zai ɗauka a zuwa nan amma kai zuwa nan cikin to nace nace tawa ibarar wa kaffaihi ko ilal ku'aini kuka ce wa yadayhi ilal ku'aini nace na kuma ya fi me yasa ya fi saboda shi zai lankwame hannun shi ko kaf
Abin zafi inganci. a a ba wannan batu nake ba. ibarar da yace wa kaffaihi ilal ku'aini nan kuma yace wa yadayhi ilal ku'aini sai nace ibarar yadayni ilal ku'aini yafi akan kaffaihi ilal ku'aini Yau- yau kuwa.
amma ya dauki dan gaba ya dai ya dauki ne gaba daya
To, kamar za ku amsa amma kuma Aha. wato yadda aha aha eh, na'am.
saboda zai iya daukan daga nan zuwa nan da kuma daga nan zuwa Aha, shi ne shi ne a kace hannu ba hausa ba larabci eh aha kuma kace hannu zai iya dauka daga nan zuwa nan ko kuma daga nan zuwa nan mhm.
za ka ya dauki ya dauki ma'anar duk biyun malam Ah, wannan ta kai ja kamar duk biyun ya nan ne eh, na'am.
ina ce alkafu ba wa sama ce ila ila yawwa in an ce alkafu to babu kasa a ce ila to alkafu da ma nan ya tsaya yawwa nan ce ila kafaihi to babu kasar a ce mana ila ko ai dama shi su sun ce kafu ya nan ne amma tun da za a ce ila to sai dai a ce wai dai eh eh shine an gane ko a malam yace wa yadaihi ko kuka ce ila ilal ku'aini zuwa wuyan hannu haifu ta'addara istimalul ma'i lokacin da amfani da ruwa ya gagara ya titira lokacin da amfani da ruwa ya titira wannan ibara ce da ta dunkula abubuwa Hmm? lokacin da amfani da ruwa ya titira yawwa ciki zai ce li'adami din ma li'adami ko dai dan babu shi aw li khawfi li khawfihi bi isti'malihi darara ko kuma saboda tsoronsa da amfani da shi cutuwa tsoronsa cutuwa da amfani da shi alama huwa mufassalun fi babihi mala yace akan yadda yake daki daki a babansa can walakinahu raji'un ila hadha adh-dhabit sai dai duk bayani dake dakin yana komawa ne zuwa ga wannan dhabitin zuwa ga wannan ka'ida ha yasa idan kace kawai ta'azzuru isti'mal al-ma yajuzu tayammum yajuzu tayammum li ta'azzuru isti'mal al-ma tayammuma tana halatta saboda wato cin tilar amfani da ruwa shikenan wannan ka zo da ibara dunkulalliya shine ka'ida shine zabiti amma in an nemi fashin bakinta kuma to abin da yake cikinta kuma a zo marar lafiya rashin lafiyar da zai daɗin an yi amfani da ruwa ko ba zai warke da wuri ba ko zai tashi ko kaza da sauransu an gane yawa wanda ya rasa an gane a halin tafiya wanda ya rasa a halin gida zaman gida wanda gashi nan dai da sauransu wanda yake jin tsoron eh, gatar ruwan yana ganin sa amma yana tsoron cewa kansa in ya je kan zai je kan ruwan ko yana tsoron cewa dukiyarsa ko yana karatu ne mai faɗi karkashin ta'azzur istimalil ma an gane ko yawwa mala yace wa min al hikmati fi anna at-taharatayn fi tayammumi akwai a wannan na abu To. yanzu zaka ya kamata kai tambaya ne yasa malam sai ya hutar da kai da yace tsarkin biyu babba da karami suna tarayya a taimama kuma sai ya faɗi siffar taimamar daga da fiska ne da hannu zuwa ko'i kuma yake suna tarayya wannan kwa karamin hadafi wannan babban hadafi kuma an cewa za a iri sai za a yi suna tarayya ka iya tambaya yaya aka yi haka ai kaga sahabi ma na annabi sallallahu alaihi wasallama kan ya san yaya ake taimama yawwa ya san ta alwala ya san yadda ake taimamar alwala amma bai san yadda ake ta wanka ba kuma janaba ta kama shi kuma ba ruwa sai ijtihadin taimamar wanka sai yi birgima a ƙasa saboda ya fi kama da haka ko ba haka ba to yanzu kai ka tambaya kai ma irin tunanin malam amar zai iya zuwa maka cewa to a- yaya aka yi wannan wanka ne sukutum amma ka shafa fiska da wuyan hannu kawai shi kenan kuma haka alwala ma za ka yi mala yake wal hikmatu wa min al hikmati daga cikin hikimar da fi anna taharatayn fi tayammumi cikin cewa tsarkin nan guda biyu karami da babba fi tayammumi a wajen taimama ta sawayata sun zama daidai da daidai fi zalika a cikin yin haka wajen aiwatarwa kenan annal badala la yajibu an yi sawiyal mubdala min shi badal ba wajibi ba ne sai ya yi daidai da mubdal ɗinsa me badal tsakanin alwala da taimama taimama ce badal mubdal kuma alwala badal madadi mubdal wanda aka yawa wanda aka mai zance ma- wanda aka mai gurbinsa don haka to ba sharaɗi ba ne a shari'a idan an baka badal kuma sai badal ɗin ya zo daidai da mubdal balle ka ce taimama sai ta zo daidai da wanka ko ta zo daidai da alwala ba sharaɗi ba ne a shari'a hasali ma malam ya ce bal a'a yahsulu fihi min at-takhfifi shi badal ma akan samu sauki a cikinsa bi hasabil halil munasiba gwargwadon bi hasabi gwargwadon karkace bi hasbi wasu sukan ce hasbu ko bi hasbi nakan ji har a bakin almajirai yan uwana wasu ma maluma ko a rediyo ko a talabijin ko a memory suke ce bi hasbi kuskure bi hasabi da fataha wa sinu eh ya zo a hadisi ko bi hasabi mri'in min ash ba bi hasbi ba bi hasabi al-hal al-munasiba gwargwadon gwargwadon wato hali da ya dace wa hadha min wannan ko yana daga halin da ya dace a samu sauki magana ake ta karasa ruwa kuma rashin ruwan nan ana an fi zatansa ga wanda yake halin tafiya kuntum ala safarin kuntum marza aw ala safarin haka Allah ya ambata ko rashin lafiya ko tafiya ko dai ya zama karasa ruwa ne wanda kana kan halin tafiya ko kuma ya zama ka kasa amfani da ruwa ne saboda baka da lafiya duka guda biyun waye baya ba ba rangwame yake bukata ba yawwa to kaga yanzu ai tunda za a- an an ɗauke maka nauyin amfani da ruwa to yanzu abin da za a zo maka da shi kuma ya dace ya zame maka akhaffu min al-awwal ya dace ne zame maka ya fi na farkon ma wato cancanta da sauki kenan za mu ƙara fahimtar cewa badal a- a a mahangar shari'a ma galibinsa zai zama a kafu minal mubdal ne an gane ko yanzu ka duba wanda ya kasa azumi azumin da ba zai iya rama shi ba me zai yi ciyarwa ciyarwa ciyar da miskini tsaya ta kai azumin wani guda ne a kaf albadal a kafu minal mubdal طيب آه mana yace wali annal maqsuda sannan kuma saboda abin da ake nufi at-ta'abbuda lillahi shine fa bautawa Allah bi ta'firi hadaini al-udwayn bit-turab ta hanyar turbuda waɗannan gaban guda biyu da ƙasa kawai abin da ake nufi a bauta wa Allah ta hanyar rubuta waɗannan gaban da ƙasa ya ta'afir ne in kun tuna hadisin abinan Usman ne ko wa afiruhu samina bit turab wa afiruhu samina eh eh ko ko kace gogewa ko kace jijjigewa ko kace rubudewa eh an gane ko To idan idan bukatar kenan a bauta wa Allah ta hanyar rubuta fiska da hannu a shafa musu ƙasa, to ai ita bautar Allah babu wacce za ka siffanta ta da kankanta. Sannan kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi a matsayin da shi za a bauta masa, to ba ka masa kallon yayi kaɗan. Domin babu wani abu da in ya tabbata bauta. da ba zai iya maka sanadin shiga aljanna ba. Don haka, haka ne duk yadda ka ganshi da sauƙi wannan wannan kuma wani al'amari ne na Allah mahalicci mai tausayin halittunsa. Duk yadda ka ga abu da sauƙi, to karkare na shi matuƙar ya tabbata ibada ne, ka ce kai ya ma kaɗa. Domin akwai wanda za a ba sa iya yin ƙasar eh akwai ba sa iya kasaru me yasa ce kai ina ban saba ba haka ne ce ma ne da hudu ya saba kasar ma bautar Allah ce in ka cancanta ka yi ta bautar Allah ce ka iya kasarin tafi maka hudun lada sosai ka yi kasaru kana mai imani da Allah da neman lada kana mai godiya a cikin rangwamen da ya maka, za ka samu ziyada. Sannan kuma ka karɓi wannan rangwamen hannu biyu. Allah ta'ala zai maka godiya ya ma rangwame ka karɓa, saboda yana son yana son a karɓi rangwamensa. Yau ko kai ne a shagon ka kai ragi aka ce ba a so. Hmm? Ka gani? Sarkin malamai na je sai masa da tattasai. ko na ce ka bani na dubu ɗaya ka sa na dubu ɗaya sai da mai cika ce na rage ma ɗari biyu na ce a rage ɗari biyu ka bani su kaga na sace ka ko to balle ubangiji wa matatan afwan mala yace wa laysa fihi nazafatun hissiyya fashtaraka fi zalika sannan kuma cikin taimama bugu da kari kun ga mala ya kawo mana wujub guda uku ne ba wajahi na farko ba sharaɗi ba ne cewa badali ya zama daidai da mubdal na biyu ibada ce ita ma wannan ita ma shafa fuska da hannun ibada ce kamar saurin sauran ibadu wanda aka nufi bawa ya shafa wa fiskarsa da hannunsa wanda ma ta wannan fiskar ma ta wannan fiskar za ka fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala sarkin hikima ai ƙasa ba kamar ruwa ba wani lokacin kai da kanka za ka bukaci ka sa ruwa a fiskarka amma ka taɓa bukatar ƙasa ka rubuta a fiskarka da aka sa kai baƙon abu da zuciyarka ba ta raya ma ka yi shi don wata bukata Allah ne kawai ya nemi kai don ka bauta masa da haka sai ya takaita maka wuraren da za ka yi an gane sannan wajahi na uku shine walaisa fihi nazafatun hissiya cikin shafa ƙasa ko babu babu babu nazafa hissiya babu tsafta hissiya ta hissiya yau physical babu tsafta physical saboda a hakika zaka ce shafa ƙasa kan ai in a ƙasa kan ta taɓa na wankewa ake in ka je gona kafa ka sai kura an ka daba wankewa kake ba ko kana shafa mai akai wankewa kake to kaga ba za a kira shi da zafa ba sa ruwa a wanke shi ne da zafa don haka cikin shafa taimama babu tsafta fizikal a sarari fashtaraka fi zalika don haka sai ya kama duka su biyun da karamin tsarki da babban tsarki su yi tarayya a cikin hakan nan inda a ce akwai tsafta ta sarari to sai a bukaci ita tsafta kan in an daɗa maka an ƙara taimakon ka to amma tun da wannan ba tsafta ba ce ta sarari me yasa yake na zafa hisiya saboda bai kamata ka ce ba tsafta wani ke shi ubangiji ya ce a shafa taimama ka ce ba tsafta bane kuma kai shiru babu kunya cikin abinka amma ka ce tsafta hissiya ta sarari mana a iya samun tsafta ma'anawiya ta ciki A- a- a- a bautance a ibadatance a yadda Allah yake so kai tsafta amma a hakikance a zahiri ba za a kira shi tsafta ba. an fahimta to tunda ko a zahiri ba za a kira shi tsafta ba to duka da wanka da alwala sai tarayya a ciki domin da za a kira shi tsafta a zahiri ne ma to sai ka ce wannan ya fi wannan yawa wannan shine wajen yi na uku walillahi alhamdu na haka yanzu nan mun samu wata 'yar ma'ana dangane da abin da ya shafi taimako wa amma taharatul ma'i amma tsarkin ruwa tunda muna da tsarki wato muna da abin da ake tsarki da shi kala biyu ne ba kuma yanzu muna magana ne akan tsarki na shafawa ko gaban da ake shafawa to shi abin da ake tsarki da shi kala biyu ne akwai ƙasa akwai ruwa to ita ƙasa gaba ɗayan ta shafawa ce amma iya ta fiskare da da da tafin hannu ake shafawa an fahimta za haka wannan shi ne taimama to shin a tsarkin ruwa shi ma akwai shafawa shi yasa malam shi ma dai yanzu zai shigo maka kuma tsarkin ruwa sai shi tsarkin kasa duka shafawa ne amma tsarkin ruwa fa sai ce wa amma taharatul ma'i amma tsarkin ruwa fa taharatul kubra la masha fiha la li udwin asliyin wa la li shay'in min al hawa'il al mawdu'a ala al a'dha'i lil hajati ilayha amma tsarkin ruwa malam ce fa taharatul kubra inda tsarkin ruwa kala biyu ne. akwai babba akwai karami to mu fara da babban malai ce la masha fiha babu shafa a wanka duk wanka ba shafa la li udhuin asliyin babu ko a shafa ko a gaba ta asali ko a gaba ta asali wala li shay'in min al hawa'il al mawdu'a ala al a'dha hakan nan ko a wani abu min alhawa'il mawdu'a na wato shamaki na shamaki da aka sanya alal a'za'i akan gabbai lil hajati ilaiha dan bukatuwa zuwa gare su eh an gano mutum kuwa Eh, abinan ah, su ah, ah, al'udhu al-asli gaba ta asali shine jikinka babu wata gaba ta asali da a wanka ake shafa ta sannan alhawa'ilul mawdu'a kuma su ne wasu abubuwan da ake sawa don bukata kamar bandeji ko rawani ko kuffi an gane abubuwan da ake sawa don bukata akan gaba to shi abin da malam yake nufi da alhawailul mawdu'a alal a'dha'i wato wasu shamaki da ake sanyawa akan gabbai lil hajati ilaiha dan bukatuwa zuwa gare su illal jabirati in banda kadai aljabira me aljabira yawa magani magani suke cewa ya hada da bandeji da filasta da auduga da wanda ararrabi da aka zuba da waya duk ya hada aljabira almawdu'a ala kasrin aw jur'in wanda aka sa akan karaya ko rauni malam yace illa sai in ko bal afwan fa innaha tumsahu kulluha to ita kan wannan ta magani ce ana shafa ta dukkanta fi saharatain lidarura a dukkan sarki biyun saboda larura in ta kama akwai karaya an ɗaure akwai jinyi akwai miki an rufe an barbada magani an yi waye to wannan kan ko wanka mutum zai yi shafawa zai yi ko alwala zai mutum zai yi shafawa zai yi Da haka yanzu an yi istisna'in magani a walidhalika la tawqita fiha saboda haka ne ma babu ma iyakancewa a cikin wannan bal tumsahu ma damat ala al-mahall al-muhtaj ilayha kawai za a ci gaba da shafa ma damat ala al-mahalli al-muhtaj ilayha matakar tana nan a gurbin da ke bukatar ta ha tunda magani ne ai eh to ala al-udwi to ala al-udwi an gane so abin abin da karatun yake nufi shine shi wanka babu shafa a cikinsa ko gabar asali ko wani abu abu abu mai bujirowa in banda mai magani so abinda malam yake yake nuna maka da karatun nan shine ba a shafa akan kofi a wanka kar mutum ya zo yin wanka sai yana da kofi zai shafa a kansa ba a shafa akan rawani a wanka ba a yi ba a shafa bisa ɗan kwali a wanka ba a shafa bisa safa a wanka amma in ta kama magani ne to wannan ba yadda aka iya ko alwala ko wanka shafa ake akai abin da muka sani a karatun kuffi cewa an masa iyaka ga mazaunin gida da matafiyi ba zai shafi harkar magani ba saboda ba san yaushe za a warke ba Saka ba a cewa lallai lallai mazaunin gida karyayye idan yi sallah biyar to dole sai ya kwance karyar ya wanke a shine la tawqita fiha wa amma taharatu sughra amma tsarki karami fal mamsuhu fiha naw'ani abin shafawa a cikin alwala nau'i biyu ne ba guda biyu ba nau'i biyu ne asliyun akwai na asali wa hawa'ilu awarid da kuma shamaki mai bujirowa shamaki masu bujire bujirowa wayannan nau'i biyun ai sun fito a wankan ba ha amma asliyu amma amma na gaba ta asali abin shafawa na asali fa huwa masfur ra'si wal udunayn shafar kai da kunnuwa wannan na asali ne ba wai arid bane ba bujirowa yake ba fa yajibu masfu dalika kullahu da haka yajibu masu dalika kullihi da haka shafan shafan wannan duka yana wajaba kullama wajabati taharatu duk lokacin da sarki ya wajaba wajibi ne kai shafa shi za a yi kunne shafa shi za a yi baka fara ruwa akan ka kace kai wankewa za ka yi alwara wa yasiru hukmuhu hukm al-a'dha'i al-maghsula sai ya zama hukuncinsa hukuncinsa yana zama irin hukuncin gaban da aka wanke din bi baqa'i taharati ta hanyar wanzuwar tsarkin hukuncin sa hukuncin gaban da aka wanke in ka shafi kai Allah ka shafi kanka to hukuncin sa hukuncin fiskar da ka wanke wajen wanzuwar tsarkin an gane hatta walau zala sha'rul ra'si ko da ku gashin kan ya kau ba da tsaharati bayan yin tsarkin lam yantakiz tsaharatu tsarkin dai ba zai warware ba illa bi nawaqidi al ma'rufa sai da abubuwan da suke warware ta sanannu lam tantakiz tsaharatu yawa tsarkin dai ba zai warware ba illa bi nawaqidi al ma'rufa sai da ababen da suke warware ta sanannu dan mutum yayi alwala bayan yayi alwala yayi sallar azhar sai ya wuce shagon masu aski sai ya aski ko yayi magariba sai ya wuce shagon masu aski sai ya aski an gama aski kuma an kira isha so ba ya cewa bari ya sake alwala saboda ya yi aski ko ya sake shafar kai saboda ya yi aski a hukuncin fiska shine hukuncin kan da aka shafa wa amma alhawailul awari mala yace amma shamaki masu bujirowa fal imamatu ala ra'si lirrajuli cikin su akwai wato rawani ala ra'si akan ka lirrajuli ga namiji wa kadhalika al-khimaru lil mar'a hakan nan dan kwali ga ya mace haifu hasala fi naz'ihi na mashakka yayin da idan ya zama wajen cire shi akwai wani nau'i na wahala rawani ne wahala akai aka daura shi in an zo cire shi sai an kwance shi in an zo naɗa shi kuma sai an yi fama to irin wannan shi sai a haƙura da kwancewa ko gwaggwara sai da aka duba miro aka taya ta sannan ta ɗaura ɗan kwalin sai da an kwance shi kuma shi ce aiki ya samu to shari'a ta yi rangwame a yi shafa a kai an gane ku amma irin raunan nan na sarakuna wannan an ya kwabe shi kawai ake yana cikin hular dama kwabe shi ake sai a ajiye ta sai a shafa to ai kaga wannan ba wa ba wahalar cirewa da kuma da mayarwa ya zama hula rawani ya zama hula to ina ga sai mu tashi wa mayil wasu fil rijli min khuffin wa nahwihi abin da ake sawa a kafa na kofi da makamancinsa kamar safa sai mu tashi a nan insha Allah ta'ala abin da muka yi daidai ubangiji Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi ya tara mu a cikin lada abin da nayi kuso ya ubangiji Allah ya gafarta mini صلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته